أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بيدة بن جراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أسعد رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقلابي فريد الدهري الإدلاكي حاتم الأتميني أبو إسحاق الحاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهدي وملاذي وعديدي إلى الله شيخ إبراهيم مصدق أسأل الله أن يجعلنا من أهل السلام يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المعذر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه آه إن شاء الله yau muna zamanin ɗari da tamanin da biyu a cikin bugya bayan man dawo mun istimrari kenan insha Allah za mu ƙara ci gaba da abin da muke kai albarkar sai na rasulullahi Allah ya fahimtar da mu ya amfanar da mu albarka manzo Allah ja min shuruɗin alwazifa والزوائد على ما تقدم من شروطها بقيه kenan tandihun faɗakarwa jiya bayan mun yi magana mun faɗi yanayin da ya kamata wajen zaman wazifa ko a yi zaman sallah amma a samu tarasi abin da ake nufi tarasi bi ma'ana jiki da jiki saboda sirrin haɗa jiki da jiki wajen ibada yana ba da sirrin duk mutanen da ka same su kowa akwai irin abin da aka ba wannan ba ba wannan ba abin da aka ba wannan ba ba wannan ba wannan ya kiyaye abin da wannan bai kiyaye ba wannan ya kiyaye abin da wannan bai kiyaye ba wannan shine to hada jiki kuna kiran Allah da suna ɗaya shi yasa ake so ya fito da wuridi bi sautin wahidin ijtima'an bi sautin wahidin ana yin haka to sunayen yadda yake narkewa a jikin mutum to lokacin da zikirin ya yi nisa yana narkewa to yana yawo ne yana yawo ne kamar mutum ne ai kuma kowa yana ganewa da wanda ya fara zikiri da in zikirin ya yi nisa minti biyu minti uku da bambanci da minti goma da bambanci to lokacin da abin ya narke za ka ji ka kai kanka kaman ba kai ba ne to a lokacin wannan zikirin to a lokacin yana circulation ne yana yana zagayawa ne wannan ya taba wannan wannan ya taba wannan wannan ya taba wannan to kowa yana samun madadin kowa a wannan lokacin yana samun madadin kowa to da yawa za ka ga mutum makaryaci ne to a wannan zaman zai ga ya daina karyan bai san dalili ba ba na aikinsa ba ne na aikin 'yan uwa ne shine mu'awana ne wanda yake bayarwa shi yasa ba a son mutum ya zo karanta wazifa wannan ya yi zoɓi ya yi can wannan ya yi nan wannan ba a son shiga cikin mutane shi ke wahalar da kansa amma ladan zikiri daban wannan kuma gana imu ne wani ganima ne mai zaman kansa shi kuma in dai akwai wannan to ana samun duk abin da ake bukata shine attaras wa imma ku yi da'ira hilka wa imma ku yi tarasi irin zaman sallah ku jeru haka misali kamar yadda muke a masallaci saboda in aka ce za a yi da'iran wani lokaci ba zai ba mu yadda za a buɗe tsakiyar ba kowa can kuma shi yasa kuke gani muke rage faɗin gurin a tafi a wannan zaman sallah to sai mutane su fi ɗaukuwa da yawa ta duk wannan haɗuwan junan shine ba kuma mutum ya yi banga-banga ya haɗa wani kada ya zauna ba wannan duk ba hikima ba ne ya yi yadda ba zai shiga wahala ba kuma kar ya hana wani matsuwa da shi wani ya ci baya son a dinga matsansa saboda haka in larura ne a bar mutum a cikin laruransa a darurat ta biyu mazurat idan kuma ba wannan bane to bai kamata ba a samu irin haka Allah ya kiyaye tanbihun zai faɗakar ya ce ilam an ni kasiran ma kuntu aran nazimu ya ce da yawa na ga mai tsari yana aikata rai maulau ta'ala ya ibu alaman ya kamulal baita minan nazmi yana wahalantarwa akan abin da ya cika daga baiti min nazmin bi lafzin da lafazi ɗaya au lafazaini la fa'idatu ta huma amma zai ga kamar babu wani fa'ida a cikin ƙarƙashinsu. Illa tawassulu ila alkafiyati dama haka ne, shi a ƙa'idan waka to kana zuwa da kowane baiti a ƙarshen don kawai ka ajiye ka cika ƙa'idan mai mizabu shi'iri. Wato, amma zai kawo ƙa'ida, daga mawaƙan yana zuwa sai ga ƙarshen a haɗa da wani yare ma. amma ya bada jinasi ko ya bada wani abu to ana ana samun haka to duk yace to ina ganin haka da yawa eh wa bada zalika amma bayan wannan faha fahahatun eh wa bada zalika fahahatun a cikin yanayin yadda yake kawowa zai kawo wannan baitin zai kawo wannan baitin wani ya kare da ha'iya wani ya kare da siniya wani ya kare da ya'iya wani ya kare da daliya wani ya kare da ta'iya wani ya kare da sadun wani ya kare da haka to amma daga baitin abin da yake so ya isar ya isar da sako amma ajajin baitin wato karshen baitin da zaka duba za ga shi kuma abin da yake nunawa abu ɗaya ne za ga wannan ya zamo larabci wani ya zamo wani yare ne daban ka kawo shi bai da ba yi da ma'ana ba yi da komai an yadda da wannan fazalika wannan tajidini a tattabi sharha misal zalika zaka samu ina bin sharhan wannan min kalamihi daga cikin shi maganar sa na kauri huna kaman da yace fara'il ma'akaza fara'il ma'akaza wa shuruɗu tahliq wal jahr kaza adamu tahlili adamu tahalidi sai ce fara'il ma'akaza ra'il ma'akaza din nan da ya kawo ka kiyaye abin da ka rika me yasa ya kawo shi yana shi ne ce to zai magana kan sai ce fa innahu kasa da bi al isharati ila ma sharahnahu yana maka magana ne akan abin da muka yi nuni kawai la annahu kamula bi al bait faqat ba wai ya cika ba ya cika baitin ne kawai ba kaga can baya ce min zalikal julus wal jam'i liman kana lahu akhun sahihun fil wadan ka gani to sannan sai yace wa shartuhu tahliq wal jahru kaza adamu tahlidi fara'il ma'akhadha ra'il ma'akhadha dinnan ka kiyaye abin da ka karba bi ma'ana kai ma'ana ka kiyaye dokokin gashi nan kaman ba a cikin baitin ya kawo maganan ba domin wannan kaman magana ne istinafiyan amma fi akhirar bai ce istinatin kalma kamar mutum ya kawo wani abu a cikin baiti amma kuma ba shi ne hadafi ba ya ce fata ammal ka lura da wannan su makala rai maula ta'ala watar kuhu ligairi uzurin shari'i au kullu auqatin lahu zuman in watar kuhu ligairi uzurin shari'i barin karanta wazifa ba tare da wani uzuri na shari'a ba, au kulla auƙatin lahu zuman in ko kuma dukkan lokatayya wanda yake samu wanda aka hana shi aiki a ciki sai ce to a rada biha biha za yana nufin an tarakal jam'u lil wazifati li ghairi uzrin shar'i kamar mutum ya bar bai zauna cikin jam'i ba saboda wani uzuri na shari'a ya aridu fil waqati wanda yake bijironto masa a cikin lokatai wa kadhalika tarkuha hakanan kuma barinta kullu awqatin a kowane lokaci saboda uzurin shar'i mamnu'un inda na fi dariki an hana aiwatar da haka cikin dariƙa bi ma'ana annal fa'ila zalika wanda yake aikata wannan tarakka ma huwa laziman lahu luzumul mu'akkad ya bar abin da yake dole ne a gare shi mai karfi a cikin wannan tarika fayu addu mutahawunan biha to za a kira shi ya walakanta abubuwan da aka dora shi a kai wala ya fa wahmatan murta'un ba abin da ya buya daga kau da kai a gunin wajen murta wajen ciwo wato bi ma'ana attahawunu ya samu walakanci bi ma'ana ya walakanta abin da bai cancanta ba a gurin da ya kamata ya kiyaye wal billahi ta'ala muna roƙon Allah ya kiyaye mu suma inna qawlu aw kullu awqatin lahu ko kuma dukkan waɗansu lokatai ya gare shi li uzrin shar'i fihi wa qafatan akwai wanda masalan kamar rashin lafiya ba za ka iya zama cikin mutane ba kaman a azaru ne wanda farillanka ka tsaya a gun da kake ne kaga wannan kullu waqatul lahu lokacin sa ma'azuri ne shi a cikin uzure yake kaman mutumin da bai da misali mutumin da ba zai shiga masallaci ba misali saboda farillan su taimama ne misali in bai san yadda zai yi ba kaga zaman sa a waje shine yafi saboda bai san yadda zai yi ba kaga me hukuncin sa kaga farallansa a kowane lokacin sa yana kan ba gurin da yake kamar mutumin da ba zai iya karanta jauhara ba saboda ba zai yi alola ba misali kaga karanta jauhara ba za ka yi alola ba taimama ba a karanta jauhara da ita kaga wannan farallansa ne menene yasa janaba ne kaga wannan ba kullu wakatin bane saboda yana tashi a illa ne na rashin lafiya in ya taba ruwa ga abin da zai faru kaga farallan su kenan to kamar irin wayannan abubuwan to a azarun suna zuwa ne ala qadari haddil man man wajada nafsahu fi na sai ce li'annahu kama yu'zaru bi usul al-udhr shari yanda ake uzuri kaman hasalan uzuri na shari'a fi ba'd al-awqati cikin wani lokatai yu'azzaru fi kulliha ana yin uzuri cikin dukanta idan istamara aridal uzuri idan ya istimrari da mabu bijiran uzuri na shari'a la yastada'u min fi'ilin wanda ba zai iya aikata aikin da yake ba wajahul makhraj min hadhihi alwaqafati mafita daga wannan matsaya shine annan najim rahimahullahu ta'ala a kadafi yanar baiti shi ne ya kulla wannan baiti da nassul jawahirul ma'ani wa ma fi jawahiru abin da ya zo cikin jawahirun shi ne haraja maharaja targibi ya fita ne ta mafitan nan na kwaɗayantarwa wata akidihi ya karfafa shi kuma filhabar cikin labari fabanal kalamu fihi sai bina'in magana alal galibi akan mafi rinjaye ma katsayin nazari tare da yanke na dubawa alal nadiri akan abubuwan da suke zuwa nadiri hatta ka annahu la wujuda lahu sai zama kaman ba a samun haka kamar huwa sha'anu fi misli zalika sai mutum ma saboda hukuncin da ya kawo in ka ga zo ka duba shi anan sai ga kaman babu ma irin wannan uzurin amma in ka gani a rubuce sai ka gane aya ko waɗansu mutane da zaka dinga ganin su ko a wajen wazifa sun ware wani gefe to ba ƙiyayya bane a'a su suka san uzurin da ke kansu kai kuma za ka iya zuwa ka tambaye su ne to akwai wanda kuma bai san wannan din ba amma ya kauce kuma ba wannan uzurin a kan shi shi kuma saboda bai san meye ba eh to duk irin wayannan suna faruwa a cikin dariƙa Allah ya kiyaye wa bayanu annahu kallama yakunu uzurun yana ya karanta kwarai ya zama uzuri na sayar auqat cikin sauran lokatai kamar yadda na faɗa idal galib domin is algalibu domin mafi rinjaye annal a azara shi uzuri la ta ummul auqatu kulluha gaskiya ne bata cika daukar lokaci gaba ɗayanta ba fa in wujida fa huwa nadirun in an samu to zaka same shi nadiri ne amma ba kullum mutum yana cikin wannan uzurin ba ne in ka same shi to nadiri zaka same shi wa nadiru la yutabaru shi kuma abin da yake nadiri wa shazu la yuqasu kenan abinda yake nadiri la yutabaru fi misl hadha al maqami bayin itibari shi a wannan maqami wallahu a'lam wa ahkam ubangiji mafi sani ne mafi hukunci su maƙalar rahimahullahu ta'ala sannan sai malamin ya sake bayani wa nasharu na li saubin laysa yajibu alal ladhi yuzkuruha bal yundabu wa nasharu na li saubin sa tufan da muke yi wajen wazifa laysa yajibu ba wajibi bane alal ladhi yuzkuruha ga wanda yake karanta wazifa bal abin da aka so yundabu an so ne nadbun ne ba fardun ba wajibi ba ne e nadbun ne wa shaykhina fu'ila za bi mahdarihi fada maqalatul jahul al munkira wa shaykhuna shaw tijani fa'ala za ya aikata wannan bi mahdarihi a gidansa fada maqalatul jahuli ka daina karkada mana maganan jahilai munkara wanda suke inkari akan haka to abin yanda yake kaulu lissawabi ayil firashil muhaqqaqu taharati shimfidan da aka tabbatar da tsarkinsa wa in kanal buqatu tahiratun hakaman ko da gurin yana da tsarki na hukunci wa kaulu laysa yajibu ba wajibi ne ai laysa yalzamu indana bi haisu la yasuqu lana an naqra jawharatul kamal illa idza nasharnahu ba wajibi bane bai lizince mu ya zamo dole ba za mu iya karanta jauhara ba sai mun nashara shi wa in kana mahallu tsahiran hakaman ko da gurin yana da tsarki a hukunci bar alhukum fi hukuncin sa dai al istihbab an so ne kama sare kama yanda ya bayyana wa damiru fi yazkuruha cewa allazi yazkuruha da ya ce din nan damir cikin yaskura wa damir fi yaskura lil wazifati wazifa ake nufi mai karanta wazifa wa yuridu inda qira'atul jawharatul kamari yana nufi wajen karanta jawharatul kamal la kullul wazifati ba duk wazifan ba zai iya yiwa ka karanta wazifan lokacin da ka zo ka cika abin nan sai ka bude da'ira kaga yanayin haka a wajen jawara sai a bude da'ira wancan sai a bari menene to za mu ga sharhan abubuwan da aka yi magana a kai na budewan saboda kowane irin abu yana faruwa ne ga ainihin masu abu mai ilimin aufaku in ya tafi akan aufaku in ya tafi akan asma'u na aufaku zai haɗa maka zai iya tayar maka da rauhani zai ce karanta shi lokaci kaza in ka karanta shi za ka ji kishin ruwa zo ya ce to rauhanin ya zo kai da baka san komai ba sai ka ce ƙarya ne to kai waye wani kuma lokacin da zai zo zai zo maka yana zuwa za ka ji atishawa ne rauhanin ya zo lokacin kuma a gabanka zai haɗa asma'un ya kira ya haɗa sunayen ya narka ya fitar ya faɗa maka alama to wanda ya yi wannan shi da yake da ilimin haka ya faɗa kai da baka da ilimin kashe ƙarya ne me dalilin kawai baka gani ba dama gani irin naka ake so ko ganin ilimi ake bukata in gani irin naka ne ai dubarudu ne wata rahum yanzu runa ilai kawon la yusiruna gani nawa ake gani ba a gani ga shi abu kaban ka gan shi amma ba gan shi ba ga mutum a gaban ka yana daga ma hannu ba gan shi ba a fili shi yana ganin ka gan shi kuma ka walakanta shi shi kuma na wallahi hankali na baya gurin ma'ana hankalin kenan gani to shi kuma hankali yana tafiya ne ai bil ilimi da ilimi yake tafiya to kaga irin wayannan abubuwan yana har gitsar da mutane to wanda ya ce dole sai an fita daga ka'idan ilimi an koma fahimtansa ba za a iya samun waraka da shi ba wannan ko kana yawo da alkur'ani ba wai ka rantsimar da alkur'ani ba ba zai yadda ba wannan sunan shi jahulun jahili ne kawai ka bar shi saboda ba zai baka ma'ana ba sai dai ku ta jayayya in ka ce qala Allahu qala rasul ba abin da ya dame shi shi bai gani bane kawai saboda haka ba wani ƙalallahu ƙalar rasulullah zai amfani a cikin matafiyarsa wannan idan akwai ismin da yanzu nan duk wanda a ce ya cancance ya zo ya karanta minti talatin a gabana nan sai ya ji kishin ruwa kamar zai kashe shi ko da baya shan ruwa ya karanta a nuna masa yadda zai karanta ya karanta kawai a gaban mutane mu gani yadda zai kare kuma a rike shi akwai ismin da yanzu idan mace tana da ciki ana musu a rubuta mata a tashin hannu ne kuna zaune da ita nan ta lashe minti biyu ba za ta yi ba za ta fita a guji za ta je ta yi fitsari sai ka ce ƙarya ne to kai waye a zo a gwada bitajaribati uraf jirgin sama ma sai da aka yi ta gwadawa tukuna ya fara tashi to wanda suka gwada suka ce ga yadda ake da ya kace ai ba Allah ne ce ba annabi ne ce ba tunda baka da hadisin tashin su sama baka da nasin Qur'ani tashin sama amma kuma gashi ya tashi kuma baka musanta ba ya masu wannan ilimin ka tabbatar ka yadda yaya masu wannan ilimin su kuma da ka ce bai yiwu ba to wannan shine kafin mu zo kan annabi yana gurin ne shi na kika wannan wanda suke da ido da abubuwa sun san me yake faruwa sun sani saboda haka mutane su dinga shiga taitayinsu abinda ba naka ba naka ba ne in aka zo abin da ya fi karfinka kawai ya fi karfinka yawa in ka shiga cikin abin ne ka sani in ka gwada ka ga bai yi ba to abu ɗaya biyu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya zo wajen sa ya ce ya rasulullahi ciwon ciki ne na yake damuna sai ce sha zuma ya sha zuma ya ce a sahabi da sahabi ne wannan ya ce ciwon cike ce na ji manzo Allah ya ce in an sha zuma za a warke da ya sha zuma bai warke bai ce bai banni ba ya ce ka ƙara shan zuma ya sha ya ce bai banni ba ya ce ka ƙara shan zuma ya sha bai warke bai ce bai banni ba ya ce sadaka rasulullahi wa kallaba badanuka annabi yayi gaskiya cikin kare ƙarya wannan shine imani idan ka zo ka gwada abu ka gaba kai ba to kai ne ba abun ba ne domin shi abun yana nan a yadda yake baya canzawa musamman kamar rauhani in za kira misali ko jinnu ko wani abu baya bukatan wai kai sai malami ne akwai abin da yake bukatan ka'ida da ilimi da komai da tsarki akwai kuma abin da lakani ne itacen da za a ba wa musulmi shi za a ba wa pagan kuma ya yi magani wa fegan ya magani wa musulmi Allah bai sani ba ne ya bambanta ƙwayan da za a ba wa musulmi shi za a ba wa kirista haka ne kukan da aka fafe cikin musulmi shi za a fafe cikin john shi za a fafe cikin ɗin duk ɗaya ne irin zaren da aka ɗinke wancan shi za a ɗinke wannan kuma baya yi me yasa bai ware na musulmi daban na kiristan daban na abin nan daban ba malam akwai abubuwa yanzu shekaran jin na karanta wani abu naga ashe sauro zuciya zuciya uku Allah ya ma sauro ba ɗaya ba ne haƙoransa arba'in da takwas ne Allah la'ila illahu Muhammad Rasulullah sau biyu aka buga aka ba shi adadin sannan yana da ida macen tana da ido ido ɗari ne da ita kuma tana jin ƙanshin mutum daga mil sittin dube ta don hankali ne mutum ya zo ya gaskata mu gani ya karyata mu gani masu kwakwan duniya turawa tun shekara dubu ba su iya tabbatar da wannan research ba su yanzu shekara arba'in da biyu kenan da iya tabbatarwa a duniya inna Allah ya daribu masalan ma ba udatan wa ma fauka haɗin nan wani wani hasharu ne akwai dabban da ke rayuwa a kan a bayan sauro har ya koma ga Allah shine Allah yake magana sai shekara arba'in da ɗayan nan turawa masu risa suka gane cewa akwai kashi kuma Allah ce inna Allah daru masalan ma ba'udatun wa ma fawqaha shi kuma a bayan sauran yake yin ƴaƴa har ya gama ya tashi a bayan sauran baya rabuwa da gurin a gurin yake rayuwa kuma ya ƴaƴa yi zuriya to ita kanta nawa take kuma zuciyarta uku ne to wa'annan abubuwa in ba ilimi ba manzala sallallahu alaihi wasallama ya gama da komai ya ce kai ta ina to a kama mana a gwada a gani kai ta gwada idan ba za ka ga idan ba koya to kenan hankali ne anan zai amfani shi yasa ta nan za ka gane annabi muhammadu ya gama da duniya wanda suka zo shekara dubu da ɗari hudu ba su iya gane ba sai shekara dubu da ɗari hudu aka iya gane wannan ma ba udatan wa ma fauka binciken da aka akan sauro wannan kawai ya isa ka gane da sun ga annabi yana da illa da mun shiga uku wannan kawai ya isa haba to almajiransa wanda ya aje bai cusa musu iliman ba ne kawai idan baka gane abu ba shi kenan kowa bai san abu ba Allah Allah ka ba mu ilimi albarka na sai ce wa damir fi yazkuru al waji wa yuridu da kiratu jawatul kamal la kullu wazifati wa qawlu yundabu ai nadabi ne ayyan bagili zakiril jawharatul kamali ya kamata ka gani ba wajibin ala zakirul ba ya kamata li zakirul jawharatul kamal nashruhu ya sa tufa mubalagatan fi hakikin taharati wannan isa matuƙa ne gurin yana tsarki ga tsarki kan tsarki tsarki kan tsarki wajen gurin ra'iyan lil adabil matlub ra'iyan yana lura li'adad al-matsalubi saboda ladabin da aka nema fi hazal makami a wannan gurin ana san in za ka shiga masallaci akwai haƙƙin masallaci musulmai nawa ne suka sani salati wa annabi lokacin da ka shiga masallaci min al'adabi nawa ne suke shiga masallaci da salatin an ce ba musulmai ba ne istihbaban ne amma wanda ya yi da wanda bai yi ba ɗaya ne wanda ya zo ya shiga masallaci ya yi salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin masallaci da wanda ya zo ya shiga kawai da ka ai ba ɗaya bane to kaga ra'il adabul matlub ne abinda wannan zai samu na ladan ƙari kai da ka zo ka yi gum ka shiga baka samu ba saboda wannan an samu wani ziyaratun ziyaratul adabi in za a in masallaci za ta zaɓi wanda yake ba da haƙƙin tawaye shi za ta zaɓa kai kuma ka shiga su a dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da tara shi ya shiga ɗaya ya buge ka saboda matsalubun an nema a yi in aka shiga wannan ya shiru yana shiga ya yi nafila wannan yana shiga ya ce ai ba dole ba ne ya zauna wa ya ce masa dole sai ya yi in masallaci za a ce to ka zaɓi waye mafi wanda ka fi so ya shiga cikinka wa zai zaɓa da wanda ya zo yi nafila wanda ya zo ya zauna fa wanda ya zo ya zauna ya yi nafila ya zauna ya yi istighfari ya yi salati ya fi da wanda ya zo ya zauna ya ce wa bari sha iska ɗaya ne in an nemi masallaci ko masallaci yana ceto ran tashin kiyama yana shaida kuma duk gurin da ka zo ka zauna yana ba da shaidan abin da ka yi ran tashin kiyama gurin to wayan nan abubuwan ba abin dubawa ba ne to yanzu nawa ne suke duba wannan wani ji masallacin yake keta raini a nan zai zo ya shirya yadda zai yi magudi wa wani zai ce ya shiga masallaci a kyale shi amma yana yana yana shawara ne yadda zai cuci wani ko wanda su cutar da wani wannan sun yi daidai da wanda suka zo suka zauna suka yi shiru ba su shirya mugunta wani ba ba ɗaya ba ne to sai a ɗauka mumini da mutumin banza ya tafi ɗaya a wajen Allah baya yi ba ko da an ɗauka an yi ƙarya bai ba da abin da ake nufi ba ra'ayi lil adad al matalub fi hadha al maqam bil husus al khasiyati balle ma ka gani al khasiyati al khasiyati shahira wato keɓantattu a shahira fi hada salatin sharifi alama sai bayinu balle akan wannan khasiya wanda take da shura cikin wannan salati a sharifa alama sai bayinu zai bayyana maka me yasa aka yi haka akan jawara me yasa sauran ba yi masa haka ba wa baƙil alfas albaitaini sauran wayannan baitocin guda biyu wadihun a bayyane suke wa shara bi hada ya yi nuni zuwa ga wannan ne ila anna mastamarra alaihi amalu ashabu sai na shehu radiyallahu ta'ala anhu akan abin da almajiran shehu suka suka ci gaba bayansa wato ana duba akwai wani mura'a da ake amfani da shi imam malik da ya zo duk abin da ya ga musulmai da ya samu a cikin madina duk abin da suka suke yi sai ya rike yana aiki da shi sai aka tambaye shi me yasa ba ka cancin cewa ya ce tsakanin da annabi ba nisa ba za su yi abin munana ba saboda haka tun da ka ga haka barbashin aikinsa ne shi ne yake cewa haka za wajen na ahalil madina ya falo na mu haka muka samu mutanen madina suke aikatawa ko ba nan sai ce haka za wajen na ahalil madina ya falo haka muka samu wani gudun ce haka za wajen na ahalil ilimi ya falo na mu don haka ce me na ce ce nasin kenan me yasa ya ce ai ba su yi nisa da annabi ba saboda haka cin amanan bai kai a saba wani abu na annabi muhammadu ba kaga gaskiya ne saboda haka bidiya ya bayyana a ko'ina kafin ya bayyana a madina kasan bagadaza sai bayan manzon allah aka kafa ta duk sauran gurin an samu bidiya saboda shigan ƙabilu daban-daban cikin addinin musulunci sun shiga kuma kowa ya zo da irin al'adan ƙabilarsa cikin addinin musulunci amma madina tana tsarkake saboda ba haka abubuwan yake ba to yanzu wanda suke zagin malik da irin wannan da Allah wannan fa ne dalilai maliku kuma rikon da ya yi malamansa guda uku ne nafi'in ibn umara umar bin al-khattabi manzon Allah wannan shine silsilatun zahab na ka'idan malik bin anas an nafi'in an abdullahi bin umara an umara an rasulullah ce wannan sun ishe ni hujja wajen Allah na rike su wannan shine matafin malikanci duk waɗansu sabai da ya kawo ya ebo su ne kuma shi bai fita daga cikin madina ba bai fita daga cikin madina ba to kaga in mutum yana da adalci sai ga wani irin kallo ya yi wa kuma ya samu sahabbai da yawa ya samu sahabbai sama da goma sha amma bai karɓi komai a hannunsu ba ce dalili abin da nake bukatan ba ta hannunsu suna nan a sahabban annabin amma abin da nake bukatan ba ta hannunsu ba ne so irin wayannan sai wani kawai gantali ya zo ya ce wai zai ci gyaran maliku ka dube shi a cikin garinsu ma ɗan iska ne ba yadda da shi ba a cikin garinsu a cikin gidansu ma ba yadda da shi ba Allah kiyaye Allah kiyaye wa baqi al-alfaz bayin wadin wa shara ila na'am na'am na'am man nashara sawbi muhaqqaq at-taharati nashara sawf shimfida sawbu wato muhaƙiƙun ɗaharati ana tabbatar da tsarki ne inda kiratu jauharatul kamali wajen karatun jauhara fil wazifati a cikin wazifa min ahadi shehu radiyallahu anhu daga zamanin shehu ila ilal ana zuwa yanzu laisa bilazin fi dariki ba wai in baka sa wannan shimfiɗan baka da wazifa bane ko wani abu a'a ba haka bane ya shi la yusu zikru illa ma'ahu a ce a'a in kai in kai wazifa babu wannan saubun to baka da shi wa in kana al-mahalla tahiran ko da gurin yana da tsarki hakaman a hukunci lakinnahu sai dai mimma yanbagi yana daga cikin abin da ya kamata wurin sahabu kuma an so li makanin hasiyati saboda guri na keɓanta allati ihi tasabbiha hadhihi salat wanda aka keɓance wannan salati a sharifa madaukakiya an gairi ha min al-azkari ta sha banban da sauran azkarai waya huzurun nabi shine magana pointin kenan shine hadartuwan sayyidul wujudi wal ghulafa al arba'a da halifofi guda hudu alama su yusuf qariban za mu siffanta muku a kusa insha Allah ta'ala lal gairu ba don wani abu ba yanzu nan guri ne mai tsarki amma ina da abokanai ina da wasu masoya ahbabu wasu abokanan karatuna wanda in suka zo har wannan din ba na bari sai na ɗauko wani kuma na sa wani lokacin ma ce a sa turare a fesa na fesawa a sa da hayaki me yasa in suka zo haka wanda ya zo zauna na tozarta shi babu tozarci a cikin wannan to amma takarimanci to balle hudur sayyidul wujudi balle hudur sayyidul wujudi to hadarwan sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama babu gurin da annabi baya na babu to amma akwai gurin da ake neman zamansa akwai gurin da ake neman zamansa a sallah manzala sallallahu alaihi wasallama ce waje alquratu aini fi salati a wani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi jin daɗin munajati to wani lokaci ne baya munajati ai akwai tahassusi an ce innama buniyal masjidi li zikri was salati ne me yasa aka yi tahassusi akwai kuma gurin da baya nan ne amma kuma ga gurin da manzo Allah ke cewa waja'ala qurratu aini fi salati na fi jin daɗi lokacin da na kaɗaita da Ubangijina. To lokaci ne ba kaɗaice yake da Ubangijinsa ba, wani abu ne yake ɗauke mar hankali ya ta'umancewa da Ubangiji lahazatan. Kenan an yadda, to ashe kenan aka ce ga wajen da ake halartowa yanzu gida-gida ne. Za ka je fadan shugaban ƙasa sai ka je masa ɗan dukununu kai ba gyaran mota kake ba ka je a siffar limamin masallaci yayi ka je masa a zanzare da fosin kaf yayi amma in da ka in zai gayyaci injiniya ne fa kujeransa kenan amma limamin masallaci fa to limamin masallaci ma idan ya kai a wajen sarki ba wajen shugaban kasa ba in ya zo ba shi da rawani ya walakanta sarkin ne saboda tsirara ya zo saboda bai samu kamala ba amma a gidansa ba sai ya sa rawani cire hulama yake jefar gefe cire babban rigan ya jefar gefe kuma an zo an same shi aka sai a tuhume shi To wannan me yasa ba a gane wa'annan? Duk wa'annan ba alamat ba ne? Me ya canza mutum ya canza shi daga kujeransa? Bai canza shi ba. Amma in ya tafi ga irin abin da ya cancanta. Ga abin da ya cancanta. Kuma in zai shiga fada ya kamata ya ji shi kadai? Abin da zai faɗa wani irin mutum ne an sa shi shugaban al'umma ba wanda yake rufa mar baya saboda haka ba zaman lafiya da mutanensa. kuma in ka zo ko shugaban ko yaya ne in ka kai irin wannan level din in ka zo wanda ka zo da su ba a tuhuman su sai dai a ce ka shiga da mutane kaza amma ba ka shigo kai kadai ba in dai ka kai to har wajen Allah ma haka ne har wajen Allah ma haka ne a duniya misal akhirati to in mutum duk gaba ki ɗaya bai iya gane irin wayannan ba to ta ina zai gane Allah ba za a gane Allah ba e gane Allah yana nan ne a jikinka ne abin amma kuma ba gane ba an sha wuya Allah ya kiyaye mu a shi yasa duk wanda ka jance manzo Allah ya ce hulafa'u saboda baya zuwa guri ba ya suku sahaban wal mala'iku tatba'u wayannan kuma suna gaba da mala'iku jibril da mika'il da israfil da azra'il su ne a baɗini a zahiri kuma abubakar umaru usmanu aliyu su ne halifofin manzo Allah saboda haka a ko'ina wa'incan ruhi ne wa'innan ma ruhi ne wannan ruhin sun fito a siffan mutane sun yi aiki saboda haka sun ƙara ƙarfin da jibril bai da shi sun ƙara ƙarfin da mika'il bai da shi sun ƙara ƙarfin da israfil bai da shi saboda annabin ya fito siffan mutane shi yasa walaqad كرمنا بني آدم شيسا والتين وزيتون وطور سيدا هذا البلد العليم لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم وانا دشين دليلي ba yadda za ka yi in ka ga baka sani ba kawai baka bi wanda suka sani ba kuma rashin sanin ka ba zai sa an dakatar da abin ba ba za ka iya ganewa kai jahili ba ne sai an je lahira e tunda a duniya ka riga ka ɗare a kujerar malanta ba tare da ka hau malamin ba to ranar da za a zo a raba a ranar ne za a gane in ka zo kana ganin ga wancan ya wuce in ka zo ka wuce ta ba wucewa ake ka sai ka faɗa mana me ya kawo ka a nan ma ana tambaya ne awo da baka sani ba to a wannan lokacin za ka gane shi akwai bambanci wani yana zuwa kawai za ga an bashi ya ce ai suna tare da wani ne kai kuma kai da ba kuma zo a shi kadai ne zai iya kare kansa bismillah to daga nan sai ga mutum yana neman a taimake shi to wai bai taimake shi gurin da babu taimako wannan shine dalilin addu'o'i shine dalilin yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit yusabbitu a tabbatar da kai ka kai amma in ka zo da karabka da aka yarda da su ko tambayan ba yi Allah ka ba mu ilimi albarka wala sadbi innana asalin abin yadda yake a wajen mu hususan nahasi alama haddasna bihi asaidi aljalil kamar yadda saidi aljalili shine alhaji al'abarul fadilun nas saidi abdulwahab bin tawadi shine abdulwahab bin ahmar at-tawadi kenan yadda ya babu labari a hadu hasatu asabar sayyidina radiyallahu anhu yana daga cikin yana daga cikin halifofin shehu tijani bayan shehu tijani eh shine abdulwahab bin ahmar at-tawadi ya ce ya ba mu labari a sabis wahazanatu asrari yana daga cikin taska na sirrorin shau tijani wawar sata anwari wanda ya gaji hasken shau tijani kaddasa Allah sirrahu Allah ya tsarkake sirrinsa wa ada alaina min barakati Allah ya yi ta bamu albarkarsa wa huwa annahum kanu yaqra'una alwazifa ce annahum su kanu ya tsara wunan wazifa suna karanta wazifa fi awwal amrin a farkon lamari kabla insha'i zawiya bi fashi kafin a fara gina zawiya a fas bi babi dare shayi a kofar gidan shehu tijanni wa hadiru ma'ahum yana tare da su radiyallahu anhu wa kana buqatun tsahira gurin yana da tsarki hakman a hukunci yusalla radiyallahu anhu biha shehu tijanni na yin sallah a gurin ma'a jama'at min asabi tare da jama'a daga cikin sabansa lakin sai dai haskan almahallu mahallu tawaridun nas guri ne na wucewar mutane alaihi lil ziyarati wajen ziyara wa mar dakhili shi kuma ta nan ne ake shiga ake bi a shiga gidan shehu tijani lidari wal khariji ciki daga ciki wanda zai fito ta nan ne mina amma radiyallahu ta'ala anhu sai shehu tijani ya ce to tunda muna ibada muna kiran sunan Allah ana amara sai horo bi nashar saubi a sa shimfiɗa saboda kowa ya zo ba zai dinga keta ana zikiri ya keta ba ya umul buƙatu kullaha iya gurin kowa ya gani kaga zai tsaya ba haka ga yin shimfiɗa ne kasa dai kasa an yi ta zan ataka amma shimfiɗa ba musamman farin kyalle ani wasul hilka shine yace tsakiyar halkan wa yakunul mahaq haƙaƙun ɗaharati zai tabbatar da ƙarin tsarki gairin muktafi biyu bin ɗaharatin hukumiya ba wanda aka yadda an san al'ardu ɗahirun to wannan kuma ya kunu ɗahirun aidan hukumun sani alal awwali bi ai su la shiru illa ilal kirati ashabul jawharatul kamal ba za a dinga karanta ba za a dinga hana wucewan ba sai lokacin karanta jawharatul kamal sai a shimfida suma ya ɗauri sai a naɗe wa yusanu a kiyaye ila misal zalika lokaci sai wannan lokacin suma ba da nashi a zawiya bayan an koma zawiya istamarra al-ikhwanu ala zalika sai yan uwa suka ci gaba da sa wannan zawiya tufa ala zalika al-amali bi mar'a a maganin shehu jani bai hana ba wa masma'a min shehi radiyallahu anhu listisanihim saboda sun ga abin yana da kyau law lima fi min al-adab al-khas saboda yana daga cikin ladabi ne ke banta ma a hadha al-hudur al-khas tare da wanda suke zuwa kuma ke bantattu wale annahu mash'ari domin shi mash'ari ne eh mash'ari ne abin da ake nufi da mash'ari wajen girmamawa ka girmama mash'ari na Allah dakin kaba ba manzo Allah ne ya fara sa wannan wannan tufan ba kuma an sa mata ja an sa mata fari an sa mata kala-kala aka sa ba wannan bakin daga bani aka yi istimrarinsa amma ƙabilu daban-daban wanda ya fara sa waɗaki ya mata riga ba a yi ta annabi muhammadu ba da shekara ɗari biyar tuba'u shi ne shi ne farkon wanda ya fara sa wa ɗakin ƙaba riga masharul harami ne saboda haka girmama ɗakin ne da aka zo kuma sai aka ga abin yana da kyau sai aka ci gaba shi kuma ba annabi ba ne bai ma musulunta ba a lokacin ba ma irin wani musulunci ba domin shi ya zo ne ma don ya kashe annabin inda ya same shi a rusa ɗakin ma jin annabi zai abin nan shine farko tuba'u ne wakilin shekara ɗari bakwai kafin a haifi annabi muhammadu wakilin shekara dubu kafin a haifi annabi muhammadu wakilin shekara ɗari biyar kafin a haifi annabi muhammadu amma ma ra'ahul muslimuna hasanun fa huwa inda Allah hasanu to gashi nan yanzu so nawa kaga ɗakin tsirara ba ginin gani kuma hata wannan ɗinkin da ake yi ya dawo ya koma madina bai daɗe ya koma makan ne suke yi bai daɗe ba ƙasan duniya su suke ɗinkawa su ɗauko bayi a ɗauko a raƙumai a yi tafiyan kwanaki ko watanni a kawo rigan a canza saboda haka an sa mata ja ja zallan ja an sa mata fari an sa mata mai irin wannan an sa mata green an sa mata an yi mata kala kala na riguna amma wannan aka bari yanzu saudiya ce take amma da ba ita ba ne ana mata ana ana ana dinka shi da alharini duk wani abin da yake komi tsada a duniya a lokacin ake ta sharifan wannan mash'ari ne abin da ake nufi da mash'ari girmamawa ne wa man ya'zim mashaa'ir Allah fa innaha min taqwal qulubi ashe kenan idan mun zo mun shimfiɗa aka ce me dalilin muka ce muna girmama annabi ne a wajen Allah mun yi daidai ko da ba nan si ba ko ya zo ka sa masa shimfiɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wa ya shimfiɗa mayafinsa wa Abdullahi ibn Ummi Maktumin ce ya zauna kai gurin ba tsarki ne wa man ya azimin sha'irin lahi ne to kaga abdullahi ibn maktumi ya zamo sha'irin lahi saboda a kansa an ce abasa wa tawalla an ja a hul'a'ama akan wannan ne manzo Allah ya masa haka yayi wa halimatu sa'adiya halimatu sa'adiya wanda nasi ta zo saboda ta shayar da shi karamcin da ta yi na rike shi yana yaro ya shimfiɗa mata ya ce ta zauna yayi wa wannan wanda mala'ika ke zuwa a wajen dahiyatul kalbi saboda jibril ya ji masa dahiyatul kalbi ya ci ka musulman zai zo ina musulmi dahiya zai zo maka yana musulmi to wannan duk ga baki daya abubuwan da yake faruwa kenan manzala sallallahu alaihi wasallama da yayi wayannan Allah yake yi to irin wayannan duk abubuwan da yake faruwa kenan a cikin rayuwa to ashe kowane abu sai ka mai da shi muhallin sai ka ga to laifi ne in ba laifi ba ne to ga yadda ya kamata yi na a mar'a shau tijani wa masmai min shayar dalawun listi sanihim lahu saboda kyautatawa limafi min adadil khasi saboda akwai ladabi keɓancacce ma hadal huduril hasi tare da wannan halartowar na keɓanta na manzo Allah wani annahu mash'arun bihi mash'arun bihi wa mu'inun wannan ish'ari ne da taimako ala hudurin wajen halartawa wa ta'addubi da kuma ladabi alwajibu fi wanda ke wajibi cikin sa summa tataba annas fi sayr al-aqbari sannan kowa kuma sai ya ci gaba da sawa fi sayr al-aqbari ko ina kuma sai ana karanta wazifa sai a shimfiɗa wannan kyallen sayr al-aqbari kenan al-ardi ala hadha al-amal illa najara minhum sai kaɗan daga ciki bimman lan ya tabayyana wajahu wanda su ba su ɗauke shi komai ba kuma sun tsaya akan haka wa man ajalla hadha ta'assuf yana daga cikin mafi girman wannan ta'assufi shine babu man yansasibul lil ilmi fil basfihi akwai wanda suke nasabtawa cikin ilimi cikin bincike cikin sa wa abragu zalika fi qawalib min al alfazi na karkada wannan cikin waɗansu juye-juyen lafazi bishi'atin tunadi alayhi inda kulli muminin munsifun wannan na sanya cikin rassa wanda ake kira akan dukkan wani mumini mai adalci bil fasiyati alfaziyati yana da fasiha a yalwace wata sama'u kullu zamimatu shani'ati ya ambata ya ambace shi da kowane zammu wanda yake muni akan haka ya kamata a ce misali duk mutumin da yake da hankali ya duba me ake nufi da abin me kuma ya bayar menene na zargi ciki har da mutum zai nashara shi a ciki in ba dai neman fitina ba babu wani abin da ya kamata a samu haka lianna kullum muminin munsifun duk wani mumini mai adalci duk mujarradi ma ya sanu zalika al maqal in dai ya ji abin da muka faɗa ya alimu taqiqan zai sani annahu maqalun min qat'il hasadi in ka ji mutum yana inkarin wannan to da ga in malami ne to bangare ne kawai na hasada min menene min kadai la hasadi min lasha wal ausal hasada ne kawai suka ke yayyanke hanjin cikin sa ba shi da wusalin saduwa wal hasudu la yasudu abadan shi kuma mai hasada har abada baya zama shugaba baya yiwa eh wal hasudu la yasudu wala yamutu min kasaratil ganni الداخل عليه إلا الكمد kuma babu abin da yake kashe shi sai irin duka ɗayan nan alkamadu wato in ya yi jim ba zai kasan in aka ce akwai abin da za a yi ta rarrashin ka ka dawo daidai to da ɗan sauki to amma akwai dukan da ake ma kamadu na bakin ciki wanda numfashi ma ba zai iya fita ba eh to kamadu kenan to wannan ne yake kashe shi sai dai mutu da wannan wani ya billahi ta'ala Allah ya kiyaye mu wa min kulli da'il ubal dukkan cutar da bai da waraka Allah karka jefa mana yahudu alama niftala bihi bi khawamatil khali wa su'il ma'ali duk abin da zai Allah zai jarabce mu ya zamo shine mummunan makoman mu da mummunan halin da muke ciki Allah karka mana haka kaza wannan wa qad arafa ma qala wal ulama'u malamai sun san abin da na faɗa hazma fi iddatil hisnil hasini gwargwadon abin da cikin hisin lahashi ne wa sharahu da sharinsa min annahu cewa yadda lamarin yake yan bagi ya kamata an yakuna al-makanan ladhi yazkurullah fihi wurin da za a bace Allah ya zama nazifan ya zama yana da tsarki khaliyan ya wofanta daga barin illa kalu suka ce fa innahu adam min fi iktiramin zikri idan ka yi haka wurin da yake da tsarki ka sake tsarkake shi to ya zamo ka samu abin da ka girmama ka samu itirami cikin ambaton Allah wal mazkur da abin ambaton da zikirin da mazkuri wali haza saboda haka mada zikiri an yabi zikiri fil masajidi a masallaci wal mawadi'u sharifati da gurare madaukaka wala ma'anan lin nazafati ba ma'anan nazafa ba illan mubalagati fi tadayir wannan isa matuka ne cikin tsarki wata hasilul qadari da isuwa zuwa ga qadar azaidu wanda yake karu ala taharati akan tsarki al-hukumiyya na hukunci kama la yafa wannan bai buya ba qala fi sharil hasin waja an imamul jalil ya an kawo wani ruwaya daga imamul jalil abul maisara radiyallahu anhu qala la yazkuru Allah ta'ala illa fi makanin tayyib kada ambaci Allah sai a guri mai tsarki wa nukila an sahibu tazibul azkar an kawo wani ruwaya daga sahibu tazibul azkar yambagi tadayibul majalis bil ra'ihati ya kamata ka tsarkaka guri ko ka kansasa guri na zama ka daɗaɗa shi da abubuwa mai ƙansha fayyibatul ajalil mala'ika saboda mala'iku suna zuwa wal jinnu da aljanu wa qadawul alaiki da kuma yanke wani alaka al mushawshat wanda yake sa ka motsi kaman kana halaran zikiri kana kawo wani abin da ya ɗauki hankalinka saboda mala'iku da muminan aljanu suna zuwa gurin a tara hankali waje dai kawai a tunkari rabbul izzati yashiru ila ma'ana qawlu khaliyan kaga yayi maka nuni khaliyan din nan is alladhi yanbaghi abin da ya kamata an yuradu huna abin da ake nufi anan min ma'anil halwa wato guri makadaici dan a wajen su albudu amman yashawishul bali duk wani wurin da aka je kuna kuna ambatan Allah akwai wani abin da ya dauki hankali a nisance shi wa yushattitul fikra wanda tunanin ka zai dinga rabuwa biyu wallahu alam Allah shine mafi sani fa anta tara ma qala wal ulama'u kana ganin abin da malamai suka faɗa radiyallahu anhu fi adabi zikri cikin ladabin ambatan Allah alal idlaqi akan idlaqi ka zauna kai kadai ba kowa guri haliyan ka ambaci Allah kana ganin ya yi daidai da wajen da ake ihu ake tsalle ba ɗaya ba ne za ka samu nutsuwa domin wajen can zuciyarka tana nan kana kaucewa kuma kana neman ka ji wani abu to ka raba hankali to amma har da haka wannan kuma ya fi wanda baya yi wanda yake yin zikirin yake sauraro ya fi wanda kuma baya yi daban yake shi kuma to kaga ashe kenan zikiri bismillah zikiri a wannan halin aula wa afdalu kenan haliyan idan lazila yan baji an yura duna ma'ana alhalwa idan malubuda an tashoshin bali wa hospital na a fil adadin zikir alal idlai fa kaifa yukiru alama akada hadil adab to ya wanda ya girmama wannan ladabin zaka masa inkari aw ba'dha ko shashin wannan zaka masa inkari bil zikr al mushtamal ala zikr allahi zikirin da ya ambata ya haɗu da zikirin Allah wa asma yi lilun suna ya haɗu sunayen Allah mai kyau wasu sifatil al'ula da siffansa maɗaukaki wa zikirin al'abibi al'azami da ambatan al'abibi masoyi al'azami mafi girma shi ne sallallahu alaihi wasallam wa mada'u da yabonsa wasu sana'i alaihi da yi masa yabo da yabo da haka muke faɗa hausa domin al-sana'i wal mani bi ma'ana na'am na'am ibada usafi da wadannan sifofin sa alkamaliya wanda suke cika shine Allahu salli wa sallim ala ainur rahmati ar-rabbani madahun madahun yabo ne sai a kawo kuma sifofin duk sifofin Allahu salli wa sallim ala ainur rahmati rabbani yace wal yaqutati kaga sifa ne al yaqutatul haqaiqi wani zinari duk wani zinari ba zinari ba ne kai ne zinarin gaskiya haka ma'anansa ne wani ya kutu da haka yake haka wayannan siffofin shine na'ut ausaful kamaliya wa na'utul jamaliya wal jalaliya da jamala da jalala duk gashi nan wa hususan ma wujudul hassa tare da wujudul hassatul uzma bihi da matsayin manzo Allah na girma a wajen Allah kama marar kamar da ya wuce wasu ya ce ai dan za mu zo baya za mu yi bayani akan jawharatul kamari wa halin nashar saubul mazkur ma'ana shin akwai wani ma'ana cikin shimfiɗa kyallen da ake walifa illal mubalagati amsa kenan isa matuƙa ne fin nazafati wajen wajen tsarki allati nafsal ulama ala anna mustahabatu wannan malamai suka sa shi nafsi cewa an so ne ba wajibi ba ne wana azamu tana daga cikin abu mai girma fil ikiramin zikiri wajen girmama zikiri wal mazkuri domin ko na rashin hankalin kan ka zo ka gani to ka san cewa dai akwai abin da ake nufi yawa duk wanda ka yi masa ka takale shi a gurin kai ma ka san abin da ka takala wahal muta'assibun bil bahs fi dalika wannan abu ne na bakin ciki a yi bincike akan wannan fi dalika ba da ma ta karra an ulama bayan malamai sun tabbatar da shi min al-insi babu sun ce an so ne illa mana kabarar jahala da sai dai daga cikin jahilin jahilai wal agamari da wanda ya dulmu ya cikin son zuciya wa min ma sajjala alai bi shafa'i yana daga cikin wanda aka sajjala cikin ce bi shakai aka rubuta su daga cikin tababbu li muharabati maulahu saboda sun ce sun yaki Allah jalla wa ala bi mu'adati awliya ila baraya mana adali waliyan kenan wanda ya alkawari ya ce ya ji ya gani zai ɗauki garin nan ba gammo sai a ce bismillah to wannan sai wanda suka ɗauki haka Allah ya kiyaye a nan da mu tsaya za mu shiga tambihi zama na ɗari da tamanin da da uku ko? ok a yau ta biyu dai ko? yau zama da ɗaya ne ɗari da tamanin da ɗaya wannan da biyu ke da muka zauna ko ɗaya shi ne yawa to gobe da nawa kira tsayar da na cikin ko kuma kun gurgunce ne na? ta Allah ke lissafin dan ba kudi bane shi yasa da kudi ne a hannu ai an san adadin ana runguman su Allah ya taimake mu Allah musalla ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasir laki al haq wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadar midar al-lazim salatan tabtu la bi baraka wa tisra in ilahi wa takun biha wa liyan wa nasira tawlina maulana fa ni'mal maulana wa nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah rabbil alamin Esa va a